أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yinin asabat wanda ya daidai da 24 ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram hijira yau na da shekara 1447 daidai da goma sha tara ga watan bakwai na miladiya 2025 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masjidu ummina hawa da ke wannan unguwa ta doma unguwar bakukai bayan makantar yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi da muke cikin littafin minhajul muslim littafin babban malami Sheikh Abubakar Jabir Aljazairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a duk zagayewar mako da yini irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin alfasalu sali fasali na biyu cikin littafin muna kuma kan gabar da malai yake magana kan al'adilla annaqaliya hujjoji wanda ya cirato su daga alqur'ani ko daga hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko daga akawalul ulama fasalin yana magana ne kan al'imanu bi rububiyyati yin imani kasancewar Allah shi ne rabu ma'ana shi ne mahalicci mai kuma kula da halittar tasa Allah ta'ala shi ne mahalicin dukkan wani kaunu da yake faɗin wannan duniya dukkan wani kasantaccen abu to Allah shi ne mahalicinsa kuma shi ne mai kula da yadda abin zai kasance farkonsa tsakiyarsa ƙarshensa kuma Allah iya da cikakken ilimi akan kowa da komai to wannan shi ne irin karatun da ke cikin fasali mun fara har mun je gabar da malaye ke bayani cewa hata annabawa suna roƙon Allah suna ce masa rabbu sun yadda shi ne mahalicci ko mai kula da halitta ɗin manzo gabar da annabi ibrahim alaihissalam yake roƙon Allah game da garin makka yake roƙawa maka albarkan Allah karatun ya shafi littafi na goma sha biyar farkon shi kenan malike cewa wakala ibrahim alaihissalam annabi ibrahim khalilur rahman alaihi salam yake cewa fi du'aihi li makka addu'an da yake wa gari makka haramallahu haramal haramallahi sharif shi makka shine haramin Allah mai girma al-sharifi ne al-azim kenan sharifi shine karimi kenan mai girma a cikin mutane mai wata dauriyar daraja akan sauran to ana cewa maka baitullahi sharif ko a cewa dangin manzala sharifawa domin girman su darajarsu ana ganewa to shi ma haramin ya samu karanci ya samu girma ya samu matsayi wali nafsihi wa zuriyatihi a karo guda yake wa makka addu'a yake wa karan kansa addu'a kuma yake yi wa zuriyarsa addu'a a cikin addu'ar da annabi ibrahim alaihi salam yake yi yake cewa rabbi ji'al hazal balada amina wa junubuni wa baniya an na'budal asna a suratul baqara rabbi ji'al haza baladan amina rabbi ji'al haza baladan amina bidunil alif wal lam haka aka karanta suratul baqara rabbi ji'al haza baladan amina nan kuma rabbi ji alhazal bala da amina nan kuma da alif da lam malamin suke cewa marar alif da lam din kamar a lokacin maka tana jeji wadi na ghairi zizari a lokacin da ba wani gari maka kawai gunin jejin Allah na na hajar ta zauna bisa umarnin mijinta da ɗanta annabi Ismail alaihi salam amma ba wani gari amma a wannan gugu na cikin surtu Ibrahim rabbi ji'al hazal balada Amina, to makan ta zama gari tunda akwai alif al-ma'rifa wannan garin na maka ya Allah ka sanya ya zamto harami amintacci an fahimci wannan baladin aminan ka sanya ya zama gari mai aminci yasa ta yake cewa man da khalahu kana amina duk wanda ya shiga garin maka to ya aminta wanda ya shiga harami kai ya aminta an ce mutum ko na kai kashe ma to idan har ya fada harami ba za ka je ka daukansa ba domin alfarmar wannan gu ba a fada kai musu ma ba a yi tunda Allah ta'ala yake cewa faman farda fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj a wannan gunne idan mutum yayi niyyar zai yi zunubi to sai Allah ya kama shi da alaki sai Allah ya mai azaba wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqihu min azabin alim duk wanda yayi niyyar yin sabon Allah a haramin Makka niyya bai aiwatar ba to Allah ce zamu kama shi da azaba mai radadi domin alfarmarmu da darajarmu kuma ta wani ɓangaren shi wannan harami idan ka je Allah ya nufi ka da zuwa ka yi sallah raka a biyu to sai ka yi sallah raka a dubu ɗari abin da ba na ba kamo ladar raka a biyun harami ba in ka ji gudu da labari haka ne ko yanda Allah ya tsaurara matakai game da haramin wanda wargi da wasa babu to kuma haka Allah ta'ala ya girmama ladan wannan wannan gun ne fa maza Allah yake cewa duk wanda ya aikin haji ta kyakkyawar hanya zuwansa da dawowarsa hanyar lafiya ya aiwatar da aikin kamar yadda aka koya raja'at ka yawmi waladatu ummu zai dawo garinsu kamar randa mahaifinsa ta haife shi duk zunubin ya wanke shi a can inda ya je aikin hajji ta kyakkyawar hanya kuma ya aikin hajjin kamar yadda shari'a ta koyar irin sakamakon da ubangiji zai bar shi saboda ka haramin maka iya da alfarma iya da karamci iya da kuma martaba abun Allah subhanahu wataala to annabi ibrahim yake roƙon Allah ya sanya wannan harami ya zama amintacce sannan bayan haka wajinubni ya Allah ka nisanta ni wa baniya da ƴaƴana anna abdul asnam mu kasance muna bautar gumaka ya roƙarwa garin maka aminci ya roƙarwa kansa da zuriyarsa nesantaka da shirka da duk abin da zai sa ya zama ya haɗa Allah da wuri me muhallu shahin namu a wannan ainihin rabbu din rabbi ji'al hazal bana da amina annabi ibrahim ya tabbatar da Allah rabbu ne al-khaliqu kenan al-mudabbir an gane ko alkaliku arraziku almuhi almumit shine shine shine arrab wa qala yusuf alayhi salam alayhi wa ala nabiyyina afdalu salatu wassalam fi du'aihi fi asana'ihi ala allah wa du'aihi iyaw shi ma annabi yusuf alayhi salam amincin allah ya tabbata gare shi kuma ga annabinmu mafificin aminci ya tabbata gare su gaba daya a cikin yabo da yake wa Allah da kuma addu'a da yake yi shi ma Yusuf alaihi salam ga irin tsarin addu'arsa da yake cewa rabbi ka ganan ma ce ya ce rabbi yine muhallin shayi ma'ana ubangiji mahalicci mai kula da halittunsa duka wanda shi ne ma'anar rabbu ya ce kada ataita ne minal mulki hakika Allah ka ban wani ɓangare daga cikin mulki ka ɗan yagi wani abu na mulki ka bani an fahimci wannan wani kuma yusuf alaihi salam ya yi wannan addu'a ne lokacin da malamai suke cewa kamar ƙarshen rayuwarsa ya zo domin ya sha gwagwarmaya ta rayuwa da shi da ‘yan uwa da sauran abokan arziki amma yi tarko tarakuna makai amma Allah ta'ala yake sa yake tsallakewa yake tsallakewa har sai da je gun da Allah ya nufata zai ji ya sa wannan ya ƙara nitsar mana da zuciya mu musulmi ahlus sunna ya ƙara kwantar mana da hankali duk abin da Allah ya nufata za ka yi wallahi ba wanda zai hana ba wanda zai hana inda Allah ya rubuta za ka yi ko za ka bawa da ƙi da hasada tana sa mutum ba zai kai inda zai je ba da yusuf bai kai inda zai je ba tun daga cikin gida annabi yusuf ya taso da cikin gowar ba ai baban ya fi son sa a kanmu aka dinga wannan gunaguni aka ce a ba da shi a fita a kiyo da mummunan niyya a je a kashe shi a can aka ba da shawara kar a kashe shi a jefa shi a rijiya haka aka jefa shi a rijiya aka zo aka ce baban kura ta cinye shi amma rigarsa gashi nan ko ya gaba ba a rigar an fahimta yasa baban yake cewa kai wannan kura da iya cin mutum take kura ta cinye mutum amma ko farka bai riga ba ta yi ba gaga basira ta toshe ba su ainihin yayyaga rigar babalanta na a ce kurar ta turmishi shi ta yayyaga rigar haka kawai rigar salin alin aka zuba mata jini aka ce kura ta cinye amma tun farko da ma mahaifin Allah ya sanar da shi Yusuf yana iyanan da ransa bai mutu ya zauna a cikin rijiya aka zo aka fidda shi aka sai da shi bawa ya zauna a gidan sarkin Misra daga nan matar sarkin ta neme shi akan ya aikata lalata da ita Allah ya tsallakar da shi daga nan ya zaɓa wa kansa ya je kurkuku ya zauna domin irin yadda ake kawo mai hari duk wannan jarabawa ce daga nan bayan kurkukun ya fito kuma Allah ya fito da shi daga nan ya zama har an ba shi wani taska ta kayan abinci ko arzikin ƙasar misira gaba da iya juya ta shi ne ana yake cewa rabbi ya ubangiji kada a taitini minal mulki hakika ka ba ni wani bangare daga cikin mulki ya Allah sannan wa allamta ni min tawil ahadith Allah ka sanar da ni fassara mafarki shine ta'awil ahadith ka sanar da ni fassara mafarki tunda ya fassara wa wannan mutane guda biyu da ya samu a kurkuku wada kalama a husjina fatayan ɗayan yace iya yayi mafarki inni ara a'asiru kamra ɗayan kuma ya ce inni ara ahami da fauƙara a sai kubzan ta akula tsairu min na bi ina bi tawili inna na raka min al-muhsiri ya samu an su matasa guda biyu a kurkuku suka zauna tare ɗayan ya yi mafarki ya ce yusuf na yi mafarki na je ina shayar da sarki abin sha kamar ka ce lemo ko giya ina ba wa sarki abin sha iya sha ne mai shayar da sarki ɗayan kuma ya ce na yi mafarki na ɗauko kamar gurasa a kaina ko masa tsuntsaye suna tsatsaga a kaina na bi ina bitawi ina na raka min al-musulmi yusuf ba mu labari ba mu fassarar ba mu labarin fassarar wannan mafarki domin muna ganin kai mutumin kirki mutum ne mai kyautata imam abdurrahman nasiru sa'idi a tafsirinsa yake cewa waɗannan mutane sun cewa yusuf alaihi salam inna naraka minal musri haƙiƙa mu muna ma kallon mutum cikin mutane masu kyautatawa sai yake cewa annabi yusuf alaihi salam ya kasance lokacin da yake rayuwar gidan kurkuku duk wanda ya ji labarin bashi da lafiya sai yusuf alaihi salam ya je gano shi idan wani ya yi kari ya yi brok bashi da komai bashi da kuɗi bashi da abinci idan yusuf iya da kuma sai ɗauka ya bashi abin janna wannan ɗabi'un suka gani nasa hisa suka ci inna na raka minal musulmi an fahimci wannan daga nan yusuf ya ba su labari ya ci ga kaza ga kaza ga kaza kuma abin ya faru to shi ne anan yake tizikarin ni'ima yake tuna irin ni'imar da Allah ya masa Allah ka ban mulki kada ataiti ne na mulki sannan wa allamta ne min tawil ahadis ya Allah ka sanar da ni fassara mafarki kai ma yana da kyau ka koyi salon addu'ar annabawa idan za ka roƙi Allah ka dinga tuna ni'imar da Allah ya ba Allah ka ban lafiya Allah ka kawo ni wannan lokacin Allah ka mallaka min abu kaza da Allah bani da kaza da Allah bani da kaza ka bani kaza cikin taskarka ka bani kaza cikin arzikinka daga nan kuma sai ka goya da bukatunka da kake da shi abun Allah wani shi ma salo ne yadda annabawa suke roƙon Allah da shi kun gane iya ambata ni'imomin da Allah ya masa kuma zai yabi Allah ya kira rashi ya ce faɗirar samawati wal ard Allah kai ne makagin sammai da ƙasai kai ka ƙagi halittarsu ba tare da ka gani abin kowa ba an tawaliyi Allah kai ne majibincin al'amarina tawaffani musliman to ga addu'ar ya Allah ka karɓi raina ina musulmi sannan wa alhiqini bis salihin ya Allah ka haɗa ni tare da mutane ƙwarai bayan ka mutanen kirki wannan shine annabi Yusuf alaihi salam irin addu'ar da tawaffani musliman wa alhiqini bis salihin ya Allah ka karɓi rayuwata ina musulmi sannan kuma ka tayar da ni cikin mutane ko ka haɗa ni da bayanka mutanen ƙwarai managartan bayanka ya Allah. Wakala Musa fi ba'adu talabi, annabi Musa shi ma a wani sashi daga cikin irin roƙon da yake wa Allah, cikin irin buƙatarsa da yake da ita zuwa ga Allah yake cewa, Rabbi shirahali sadri, Rabbi shi ne muhallu shahid, ya Ubangiji, ya mahalicci, ya mai kula da halitta, ya mai arzuta halitta, ya mai raya halitta ya mai karɓar rayuwar halitta idan kwananta ya ƙare wanda shi ne ma'anar rabu ya ubangiji ishrah li sadri ya Allah ka buɗa min ƙirjina ka yalwata min ƙirjina sannan waye sirli amri ya Allah ka sauƙaƙa min al'amari wanda kuma iya wannan addu'a ne lokacin da Allah ta'ala ya aiki shi zuwa ga Fir'aun ya Allah karkasa da zama mai kuncin rai tunda annabi Musa an ce iya da saurin fishi to ya Allah wannan saurin fishin ina roƙonka ka yayi min shi domin mai da'awa ba a sansa da saurin fishi an bayyana wani bai sani ba kuma har ga Allah bai sani zai zo ya ma tambaya ka gani kuma yayi tambayar da kai a ganin ka kamar ya sani dole ka dawo ka sako da kanka a matsayin bai sani bai ka sanar da shi ku duba yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya zaune a masallacinsa a garin Madina ko sai wani balaraban kauye zo ya kama fitsari a masallaci fitsari ba babban mutum ya kwabe wannan sai kama fitsari da a ce mai zafin zuciya ne ai sai daga jan ce yan agaji ku yi waje da shi amma manzana suke cewa da uhu da uhu la tadrimu ya da shi karku mai tsakura mu da shi ya faɗa wa sahabbai haka sai dai kammala fitsarinsa tsab sai ma'aikin Allah ce ta ku zo da ruwa aka zo da ruwa aka zuba gun gaba ɗaya aka zuba wa gun ruwa aka matsala ta wuce sannan sai kira wuce shi bawan Allah zo ka san nake na ne ko ce na masallaci ya ce ai za sani masallaci ne ma ya ce kuma ka san abin da ake a masallaci shi ya yi sallah ne ake da sauran abubuwa ya ce masallaci kuma ɗakin Allah ne ya ce kai yanzu a gunda kake kwanciya ɗakin ka za ka je ka yi fitsari a ciki ya ce a abu zai ba ya ce ai ɗakin Allah ya fi cancanta a girma fiye da ko'ina abu musu daga nan manzan Allah ya bi da shi ta hanyar da zai fahimta ya gane duk abin da ake nufi da ƙarshe sai yake cewa Allahun marhamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tashi rahamarka da jin an ni da Muhammad kawai za ka yi wa mu biyu karka sa wani a cikin rahama ya ba domin ya bi da shi ta hanyar da ya gane ba tsawa ba fada ba kyara ya fahimtar da shi ya gane shi ne ma'aiki ke cewa sajjarta wasiya ai ka kuntace abu mai faɗi ramar Allah ya taɓa ƙarfin mu mu bi ta mana yawa ai to amma kun ga abin da za a ɗauka a nan mai da'awa dole ya zamto mai sauƙin hali dolensa shi ne annabi musa ne ke cewa ya rabbi ishirah li sadri ya Allah ya lauta min kirjina ya Allah buɗa min kirjina ya zamto ina ɗaukan ƙalubale ina ɗaukan ƙalubalen rayuwa karkasa na zamto mai saurin fishi wai sirri amri Allah ka sauƙaƙa min al'amarina karkasa in je ina roƙon mutane in mai da'awa ya zamto iya roƙon gadawa ta rushe kenan babu mutunci saboda ka karfafe ni ya Allah ba ni sana'a hore min abin da zan ci wannan shi ma iya da kyau masu da'awa su dinga wannan addu'ar Allah ya tsaye da kai da kafafuwanka duk bukatunka Allah ya ma yanda zaka biya da kanka wannan iya cikin tsari wanda ake so mai da'awa ya tsaye da kansa an fahimta shine waysir li amri wahalul uqdata min lisani ya Allah ka warware min wani kulli dake kan harshe na an ce iya da ina ne iya magana da tana sassarkewa to kaga mai da'awa kuma iya da ina da'awa ba za ta yi da ake so sai yake roƙon Allah ya warware mai wannan kullin ya zamto harshensa ya fito iya magana sosai ana fahimta shine wahalul uqdatan bil lisan yafqahu qawli har ma ana fahimtar magana ta da zai an fahimci wannan waj'alli waziran min ahli ya Allah ka sanya min mai taimako na cikin wannan da'awa daga cikin ahali na ku duba yadda hatta yan annabawa yadda suke son junansu da junansu a wata ayar can yake cewa aki harun wa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya bid'an yusaddiquni inni akafu an yukadhibun cewa ya Allah ga dan uwana haruna ya fi ni fasaha ya fi ni iya magana Allah fa ce zai bashi annabta fa za a appoint din sa matsayin annabi mursali sai shi a Allah ga dan uwana an fahimta kamar yanzu ke ne mai girma gwamna ya ce to akwai wani kwamishina za a lokacinsa ya yi za mu mai gurbinsa da kai misali sai ka ce a mai girma gwamna akwai wani ya fi ni cancanta an ya za a samu wani yanzu to a ƙaddara ma banata na annabtawa ne wannan a cikin matsayi annabi musa ce allah ga ɗan uwana haruna ya fi ni cancanta a bashi daga nan kuma sai allah ya ba su biyu gaba ɗaya ya ce ka je ga ɗan'uwanka haruna ya zama ɗan'uwanka ya zama to shi ma annabi wanda za ku tafi kuna wannan da'awa da shi shi ne haruna aka an fahimta to abin muhallu shahidi anan shi ne annabi musa alaihissalam ya ce rab ya kira ya allah da wannan suna sannan kuma ya biyo baya da bukatun shi yake cewa wakala harun libani isra'il shi ma annabi harun alaihissalam yake faɗa ma wa banu Isra'il yake cewa wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri annabi harun yake cewa inna rabbakum cewa ubangijinku ba mahalicinku shine ar-rahman shine Allah mai rahama fattabi'uni ku bi ni wa ati'u amri sannan ku min da'a cikin al'amari na da nake dora ku aka yace rabbukum ar-rahman an gane da kyau ubangijinku mahalicinku mai kula da ku shine ar-rahman shine Allah wakala zakariya fi istirhami annabi zakariya alaihi salam cikin istirham nasa istirham shine kamar nema daga ƙasa zuwa sama ai idan daga sama ne zuwa ƙasa an gane idan daga sama ne zuwa ƙasa wannan kwaban ne ya yi umarni za a baya ana ganewa umarni ne umarni ne ake bayar amma kuma shi na ƙasa bai isa bewa na sama umarni ba an fahimci magana kamar yanzu a shugaban ƙasa ko gwamna a jiha idan ya tahi sanya doka ai zai sa ba tare da ya roƙi kowa ba haka zai sanya dokar domin tsarin mulkin ƙasa ya bashi wannan fawa ne haka zai ce ai abu kaza ai abu kaza iya bada command ai ai amma kai kuma talaka na ƙasa idan kana neman wani abu a gun shugaba ai ba wani zaka bashi ba sai dai roƙo da magiya da lallashi to wani shine istirham da harshen larabci idan kana roƙon Allah to kai baka isa ka bi Allah umarni ba sai dai kai istirham ka kaskantar da kanka ka yi tawazi'u ka nuna kai a ƙasa kake kuma kana neman Allah ya biya ma buƙatar to zakariya alaihi salam irin wannan yayi yace inni wa hana al'azmu minni ya Allah cewa ni kasusuwa na sun yi rauni yine wa hana al'azm al'azm kashi kenan kashi na yayi rauni washta alar ra'asu shaiba ya Allah ga kaina ya cika da farin gashi shaiba shine furfura ga kaina yayi farin gashi walam akun bi du'aika rabbi shaqiya amma Allah duk da haka ba zamto mai fidda tsammani game da roƙon da zan yi maka ba ban ban zamto marashin arziki wanda zan ce ba zan roƙe ka ba dan ina da wannan yanayi duk da wannan yanayin nawa ya Allah na zo na garziyo gaban ka na roƙe ka wa kana fi du'a'ihi cikin addu'ar shi ma zakariya din alaihi salam yake cewa rabbi la tazarni fardan ya Allah ubangiji kada ka bar ni kadai wa anta khairul warisi ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gado kaga na iya nuna kamar Allah ya bashi daki ne ya bashi zuriya Allah kar ka kyale ni kadai ba tare da zuriya ba wa kala isa fi ijabatihi lahu ta'ala annabi isa lokacin da yake amsawa Allah ta'ala lokacin da Allah ya kira shi yake cewa ma qultu lahum ya ubangiji ni ba abin da na faɗa wannan mutane nawa illa ma amartani bihi face abin da ka ban umarni da shi a kiyama ne da Allah ke cewa wa iz qala Allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah sai ce qala subhanak an fahimta isa kai ne ka cewa mutane su bauta ma da kai da gyace marka su kyale Allah su bauta maka Allah ya san ba shi ya faɗa ba amma da yake ita kiyama gune da ake iya tinki dalla dalla komai sai an fito da shi fili an fahimci wannan su wanda suka bauta ma annabi isa a matsayin Allah suna nan tsaye sai Allah ta'ala yake tambayar annabi isa an bauta ma a duniya an bauta wa gyatimarka eh to kai ne kace a bauta ma kai ne kace kai Allah ne amma bauta sai yake cewa ya ubangiji ma qultu lahu ba abin da na faɗa musu illa ma amartani bihi face abin da ka umarce ni na faɗa musu a matsayina na manzo da ka tura ni gunsu ban faɗi wata magana ta radin kaina ba abin da kace in faɗa musu haka na faɗa musu daga cikin abin da kace na faɗa musu shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku an fahimci wannan kaga rabbi wa rabbukum kenan kaga anan gaban su annabi Isa ya kare kansa ba abin da nace musu ya Allah face nace musu a bauta maka Allah kai ne ubangiji na kai ne ubangijin su wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lokacin da nake cikin su a zaune to Allah kai ne shaidar abin da na yi a cikinsu lokacin da nake cikinsu ake gwagwarmaya to Allah ka fi kowa zama shaida akan abin da na faɗa musu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim sannan falan ma tawaffaita ni ya za a fasara nan falan ma tawaffaita ni eh ina tambayar ku akwai malamai a gunnaye ya za a fassara wannan gun annabi sai ya mutu ne? annabi sai bai mutu ba hadisi ya tabbatar da kanci iya sama ta hudu kuma zai dawo hadisi cikin bukari manzala ya ce annabi kisa zai dawo dawowar sama tana cikin alamun manya-manya na ƙarshen duniya zai dawo an gane ku a tawafi iya ɗaukan ma'ana a rafa'a ai duk wanda ya mutu ai an ɗauke fayil ɗinsa an kashe gun Allah ne fayil ɗinsa bayan duniya to Allah lokacin da ka ciratar da ni daga duniya ka ɗaga ni amma ba mutuwa ba ce ana ba a fasara taufi a nan da almau falan ma rafa'a ta ne kunta an tarraƙi ba alaihi Allah lokacin da ka ɗaga ni ka yi sama da ni to Allah kuma kai ne ka zama mai kula da abin da suke don ba na nan an fahimci wannan shi ne falon mata wa faita ne kunta an tarraƙi ba alaihim sannan wa an ta'ala kulli shay'in shahid ya Allah kai ne a mai ba da shaida akan komai wannan shine abin da annabi Isa yake faɗa alaihi salam wa qala muqatiban qauma ya ci gaba da yi wa mutanen sa bayani yake cewa ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum ya ku banu isra'ila ku bauta ma wa Allah Ubangiji na Ubangijinku, innahu man yi shirki billah, yadda al'amarin yake duk wanda ya tarayya wa Allah ya yi wa Allah shirka, faƙa da harrama Allah alaihi aljanna, haƙiƙa Allah ta'ala ya haramta masa aljanna, wa ma'awahun na makomasa wuta ce, wa mali zalimi na min asar, babu shakka a zalimai ba su da mataimaki. An fahimta? Wannan wa'azin annabi Isa ne, alaihi salam, cewa ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin ku rabbi wa rabbakum kaga annabi Isa ya tabbatar da Allah rabbu ne sannan kuma yace duk wanda ya mutu iya shirka duk wanda yake shirka bai tuba har ya mutu a matsayin mushriki to fa kada harrama Allah alaihi aljanna hakika Allah ta'ala ya haramta masa aljanna ana ganewa bayan Allah mu guji shirka karamarta da babbarta shirka ita ce zunubin da in mutum ya mutu iyayi ko idan mutu ya mutu tunda kun ga a nassin wannan aya Allah ya ce duk wanda ya mutu iya shirka faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna a wata ayar kuma yake cewa a wa man yushriki billah faqad dalla dalalan ba'ida wa man yushriki billah faqad ibtara isman azima inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah baya gafarta wa mutumin da ya mutu iya shirka amma iya gafarta zunubin da ba shirka ba ga wanda su amma shirkan nan kuma ga tanan tafan zun da can shirka sai masu kuɗi ko masu mulki amma yan talakawa ma shirka suke yanzu wani akan neman aure sai zama shirki matan nan ga sunan sun yawa ma ga sunan yanzu wallahi yanzu wani akan neman aure ya zama shirki sai ya je gun boka an bahi sa kai ka nemi kuɗi ko in mace ce yanzu gaji ko yawa kuɗi shine maganin mata yanzu kawai ko ba ka bane a sakatare shine ma kuɗi shine maganin mace yanzu amma wani duk da aka sai ya je an bahi wani su dabaru ka kulla nan ka ebi kasar sawunta a kaza da wannan ba ta lokaci ne an fahimci wannan to kaga shirkar ma yanzu ko kuma wani mutum iya da karamar sana'arsa ba tafi dan jarin dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu ba sai ga shi ma iya da boka kaga ai talaka ne duk mai jari ƙasa da dubu ɗari biyu ai talaka ne a wannan zamanin ne yanzu to amma shi ma ba zai haƙuri roƙi Allah ta kyakkyawar hanya ba sai iya da boka mai bashi umarni in ka ɗau manyan masu kuɗi al'amarin da yawa daga cikin su haka su ballanta na uwa uba masu mulki a nan shirka ta yi aure ta dare da yawansu wallahi suna da mushrikai suna da bokayensu a gefe sai an ba su umarni sai an ce su yi kaza sai an ce ka su yi kaza duk sai an dora su a wannan layi to duk mutumin da ya mutu iya wannan da nassin alqur'ani Allah ya ce aljanna haramun ce gare shi in dai ka mutu kana shirka baka tuwa ba to ubangiji wanda ya aljanna ya ce aljanna haramun ce a gare ka kuma hadisi ya tabbata manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya je wajen boka man a ta'arrafan au kahinan iya nan ma cikin littafin kitabu tauhid na ashek muhammadu bin abdullahab yake cewa duk wanda ya je wajen boka fasaddaka hubi ma ya ƙulu ya gaskata boka kan abin da boka ya faɗa masa to baka da kafara da maƙon zila ala muhammad wannan mutum ya kafircewa abin da allah ya saukarwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya kafirce alkurani kenan duk wanda ya je wajen boka ka je ka nemo kaza ya ce to ya je ya nemo to shikenan ya kafirce alkurani gaba ɗaya sannan duk wanda ya je wajen boka boka ya faɗa masa wata doka amma bai aiwatar ba ya ce kai abin nan ba zan iya ba ya fi ƙarfi na to sai ya yi sallar kwana arba'in allah bai karba ba akan ya je gun boka boka ya ba shi umarni bai yi wa bai bi umarnin boka ba to sai ya sallar kwana arba'in Allah bai karba wannan yada da kyau ina da kyau a dinga sinatar da al'umma wannan hadari wa'ansu har ga Allah ba san irin wannan hadarin ba amma kuma rahin sanin su ba dalili bane tunda ka je ka nemi ilimin sanin Allah dole ne ana gane ku ka nemi ilimin sanin Allah dole ne a ganin ka dole ne wannan saboda ka a yi hankali da shirka musamman mata su ma mata su kuma inda bala'insu yake lokacin da mijinsu yace zai ƙara musu aboki ya zama ko ba ka bane wadda ba maki ko nan unguwar matanku a hala suna ne ba ruwansu da wannan yawa amma dai kan an su gurabin ana fama da wannan musiba za a ga mace fa ta dinga sai da kayan tafi na ɗaki ana zuwa ana bewa boka kuɗi akan cewa yayi abin da wannan auren ba zai yi ba wata ta dinga buga waya zuwa ga ƴan uwanta kawuwa ne baffawa ne yayawa ne ta ba a bata kuɗi in an bata ba za ta ci ta sha ba aboka za ta kaiwa kawai don ta kana gyara ɗaki ka ɗan sa wani gefe kana ɗan kuskurimar ka haka shi kenan ka ta da ita daga bacci shi kenan kuma ana fahimta su kuma a nan bala'in su ya aure tare su kuma kuma duk abin da aka ce su yi a kan wannan al'amarin wallahi za su kai in taƙaice muku wa'ansu matan wallahi har kansu suke bayarwa ga bokaye akan a masu abin da mijinsu ba zai masu gefiya ba a ƙasar musulunci ake ba a wannan garin akwai wani bawan Allah wanda iya cikin kabinin na wannan gwamnatin a yanzu haka wata rana ya sami ne ce malam ni na ga wani abin mamaki da idona wanda ba labari aka ban ba yace iyali na wata rana mun je yawon kaza namu na yan siyasa ban da ba sai wajen karfe biyu da yanzu na gaji ma akan kujera na kwanta can ina jira a yi kiran sallan asuba na tahi na yi sallan na wanda can da ta ga alama bacci ya ɗauke ni matarsa yake faɗa da bakinsa yake faɗa ne ta ce ko sai ya ga ta tashi ta je ta ɗauko wata reza sabuwar reza da ta ɗauko da wata auduga a hannunta da kwalba kuma a hannunta da ce wallahi iya ganinta ta yi kamar iya bacci ta zo ta yi ɗan wani dibir-dibir kamar da ya tashi ya shiru ya nuna kawai bacci ya ɗauke shi ya ce ta samu wannan riza ta buɗe ta ta samu can kafa kafarsa haka ƙasa ƙasan kafarsa ta ɗan yanka da rizar ya ce iya ji da ta yanka sai ta ɗauko wani auduga ta ɗan goge jinin ya ta buɗe wannan kwalbar sai ta jefa auduga sai ta rufe sai ta ƙulle auduga wannan kwalbar a cikin leda sai ta buɗe sif ɗinta ya ta cusa a cikin sif ɗinta ya ce iya gani ta kulle sif ɗin ya ta koma ta kwanta dauri ya yi kawai ya ce amma da wajen wuyansa ta gamzai tashi amma da wajen kafa ne ya ce zai iya jurewa ya ce sai da ya je masallaci ya dawo ya zauna da safe an fara hidimiya za a yi breakfast da sauransu ya ce ah wance ina ajiyar ke kwa su take cewa wace ajiya kuma ce ajiya da kika ajiya cikin su da kuma na gani me kika ajiye ya ce a ce wace ajiya ta yi kuwa ya ce a karin ya haka da ta kin ajiye wani abu a cikin su ɗin ki ɗauko wani gani da shi ita ma wani abu da ta ajiye in ya gani ya je ɗauko ya buɗe sif ɗin ya cusa hannu ya ɗauko wannan kwalbar ya ce wannan abin a yana kika sani ya ce to duk abin da kike walla ido na biyu kika yi na yi haka domin na kafa hujja a kanki wannan shine evidence gashi a hannuna ga kuma gun da kika yanka na kama gashi na to kaga wani in ba aikin boka ba aikin waye boka ne ki zai ce ki zo ki zo ki samo jinin mijinki ta koyaya ki kawo mu za a mallaka miki to matar da ta yi wannan me ba za ta yi ba abin da ba za ta yi ba wannan ba abin da ba za ta yi to da yawa mata su kuma a wannan gun suke silmewa mi ta tara su a masallaci muna musu wazi ai a ba za ci a banza ba yawa ba za ci a banza ba kam amma dai kam kalil daga cikin su wallahi suke tsallake wannan gaban kalan daga cikin su kadan wallahi saboda ku dinga dagewa matanku da karatun tauhidi ku dinga dage musu da karatun tauhidi ka tabbatar da matarka tana kan tafarkin sunna akwai wani babban mutum a garin nan su ne ma kusan farko-farkon kafa izala har yanzu iyanin da rayuwarsa malami ne babban mutum ne wallahi yassa yassa tana gidan miji wani rigima ya haɗa su da mijin wallahi mijin ya ce da idonsa da idonsa ya ga ta farka katifarta da suke kwanciya ta sa laya ta ɗinke katifar ya ce kuma sai da ya farka katifar ya ɗauko layar evidence gata da aka farke kuma da wannan kurkurin a rubuta sunansa da sunanta a makale a makale saboda ka irin wannan suna nan jingim a matsayinmu na almajirai duk muna cin karo da irin wannan abu abin da matan suke blindly suke walla idan su arfe suke yi a rufe kuma da yawa Allah iya tuna musu asiri ya ce saboda ku dage da matanku da ƴaƴanku mata ku dinga karantar da su tauhidi su san Allah eh hadda mazan sosai kwa lalle ilalla bangaren tauhidi ba a wasa da shi duk wanda ya mutu iya wannan hanyar bai tuba to wallahi dan wuta ya mutu kawai duk sallarsa duk azumin sa Allah ba zai bashi aljanna ba saboda ka shirka tana da haɗarin gaske yasa nan annabi Isa yake cewa innahu man yushriki billah faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya mutu iya shirka bai tuba ba Allah ya haramta masa aljanna kuma wuta ce makomarsa kuma azzalimai ba su da mataimaki kuma bayan Allah wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ikwanihi almursalin da kuma ƴan uwansa manzanni kana yaqul inda al-karb manzan Allah ya kasance iya faɗar wannan addu'a yayin damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai iya cewa la ilaha illallahu al'azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshin azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul ashil karim duk wanda bai haddace wannan addu'ar bai haddace domin ita ce kusan addu'a mai gaggawar kawar da ɓacin rai duk wata damuwa da ta shige ma gaba ka samu kanka cikin kunci da damuwa to ka dinga yawan maimaita wannan la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim ka haddace ta ka samu ka rubuta ka haddace wannan makami ne duk wata damuwa da za ta sa ma hawan jini ta sama ciwon zuciya to ya zama ta wannan shine rigakafinta ka dinga yawan maimaita wannan zikirin iya cin abin da Allah ke korewa mutum damuwa da bacin rai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya yin wannan yayin da yake cikin damuwa la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai kai al-azimul halim ya Allah mai girma ya Allah mai haƙuri ne hali wanda ka kai ƙarshen haƙuri kenan sannan la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai kai rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai kai Allah rabbus samawati ubangijin sammai wa rabbul ard ubangijin kasai wa rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma haka ma'aikin Allah ke maimaita wannan lokacin damuwa da bacin fa jami'a ha'ula'il anbiya wal mursalin mala ya ce taron waɗannan annabawa da manzanni wa ghairihim min anbiya illa da waɗansunsu daga cikin annabawan Allah da manzannin Allah alaihimus salatu wassalam tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbata gare su kanu ya atarifu na birububiyyati Allah ta'ala sun kasance suna itirafi suna bayyanawa sun yadda a zuciya suna bayyanawa da baki game da shi Allah shine rabbu shine mahalicci shine mai arzutawa shine mai yaye damuwa shine mai rayawa shine mai arzuta shine mai kashewa duk annabawa sun yadda da wannan wai da'unahu biha suna roƙon Allah da wannan siffa ta shi rabbu ne tunda mun ji duk annabawa addu'a su kenan rabbi rabbi rabbi ana gane ko wa hum atamman nasa ma'arif kuma su annaba su ne suka fi cikar sanin Allah ga mutane ba annabi ya fi kowa sanin Allah ya sa manzan Allah ke cewa ni na fi ku sanin Allah a lau ta'alamuna ma alimtu da kun san ni abin da na sani yaji manzan Allah da kun kasance dariyar ku yar kaɗan ce a rayuwa da kun yi kuka mai yawa manzan Allah ya fi kowa sanin Allah su ne mafiya sanin Allah su annabawa wa akmalahum uqulan kuma annaba sun fi kowa hankali wa asdaqahum haditha annaba sun fi kowa gaskiyar magana wa a'rafahum billah ta'ala annaba sun fi kowa sanin Allah ta'ala wa bi sifatihi min sa'iri khalqihi sun fi kowa sanin sifofin Allah akan sauran dukkanin halittun Allah din fi hadhihi al-ard a wannan duniya gaba daya annabi ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin siffan Allah ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kusa da Allah a abu na uku ko nan ba ta uku daga cikin dalilai na naƙalu da aka kira to a ƙorani ko a hadisi wanda suke nuna cewa shi Allah rabbu ne imanul balayin min al'ulama wal hukama yarda daga musuwa na da yawa daga cikin malamai da masu hikima bi rububiyatihi da cewa Allah rabbu ne bayan annabawa duk wani malami na addini duk wani mai hikima cikin musulunci to ya yadda Allah rabu ne an fahimta ubangiji ne lahum gare su wali kulli shay kuma Allah ubangijin komai ne gaba daya wa atirafihim biha kuma sun tabbatar da haka din sun yadda da zuciya kuma sun faɗa da baki shine itirafi wa i'tiqadihim iyyaha i'tiqadan jazima kuma sun yadda da wannan kalmar sun sata a zuciya sun kudire kudirewa kuma zartaccen kudirewa sun yadda Allah shine ubangiji mai kula da halittarsa mai raya halitta mai yin halitta namba ta hudu imanul balayin wal adadu allazi la yuhsa min min min uqala al bashar wa salihihim bi rububiyyati ta'ala li jami'il khalaiq yarda da gamsuwa na da yawa daga cikin mutanen da ba su da adadi shine allazi la yuhsa adadin da ba za ka iya lissafa shi ba min uqala al bashar daga cikin masu hankali daga cikin mutane wa salihihim da kuma nagarta daga cikin mutane sun yadda da Allah rabbu ne ta'ala madaukaki li jami'il khala'iq daga dukkan halittunsa sun yadda shine mahalicin kowa da komai kuma shine mai ikon karshe akan kowa daga cikin halittunsa al-adilla al-aqliya dalilai na hankali da suke nuna cewa Allah shine rabbu min al-adilla al-aqliya al-mantiqiyya السليمة أربوبيته عز وجل لكل شيء ما يلي ما ليش daga cikin adilla dalil dalili na hankali wanda baki ya furta kubatacciyar kalma game da Allah shine rabbu ubangijin kowa da komai li kulli shay'in kuma Allah shine ubangijin kowa da komai to abubuwa ne ga sunan malaye da safus na farko yake cewa tafarudihi ta'ala bil khalqi li kulli shay Allah ta'ala ya kasance shi kadai ne shi kadai ne ya barwa kansa yin halitta an fahimta in dai halitta ce to Allah ta'ala shi ne yake yin ta yayin da ba a samu wani mahalicin ba to hankalinka ma zai baka cewa mahalicin da shine Allah an fahimci wannan yasa can ƙarshen suratul hajj yake cewa ya ayyuhan nasu turiba masalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban walau jitama'u la wa in yasluhum dhubabu shay'an la yastanqidhu min sai ce da'ufa talib wal matal ya ku mutane Allah ya buga muku misali ko matso ku ji da kunnuwa sai ke cewa innal ladhina tad'una min dunillahi waɗannan da ake bauta musu koma bayan Allah duk wani abin da ake bauta masa ba Allah ba sai Allah ce lam yakulu qudubaban ko kuda ba sa iya halitta duka da na da da na yanzu da na gaban in dai za a ba shi siffar Allah to Allah ya ce dadda za su haɗu dukkansu su yi halitta kamar kuda ba za su iya yi ba kaga ai rauni ya ƙare lam yakulu qudubaban Allah ce walau jita ma'ula ko da sun taru gaba ɗayansu kai ba ma halittar ba Allah ya ce idan ƙuda ya musu fashi ba su isa su ƙwato abin da ƙuda ya ƙwace musu ba wa in ya suluhun mutu babu shay'an idan ƙuda ya zo fauce wani abu da hukunka Allah ya ce ba ka isa ka bi shi ka ƙwato ba yanzu ka ɗauko kuninka ko fararka kana sha idan ƙuda ya zo fuhu ya sauka a kaya tashi ai ya tafi da wani abin ko to za ka yi kwato ko da ma zai ma fashi ba za ka iya kwacewa ba sai Allah ce za ufa talibul madalu hakika wanda ake bautawa a matsayin Allah kuma ba Allah bane da ne bautar duk sun yi rauni duk abin da za a bauta masa ba shi siffan Allah mai rauni ne inji Allah to yanda Allah ya kadaita da yin halitta to wannan ya nuna cewa Allah shine ubangiji gaba daya is minal musallam bihi lada kulul bashar wannan kuma abin da aka mai kauya ne gare shi kowane dan adam mai hankali ya yadda Allah shine mahalici annal khalq wal ibda lam yad'ahuma aw yaku alaiha ahadun siwa Allah azza wajal cewa Allah ta'ala bai bar yin halitta ba ko kagar wata halitta a gun kowa daga cikin halitta idan ba shi ba ba wanda isa ya halitta in ba Allah ba an gane ko wa mahama kana shay al makhluq duk kuma yanda abin halitta da yake ko mun kankantar kwaro to in dai iya da numfashi ba isa halice shi ba in ba Allah sagiran yanda yake da kankanta wa da'ilan yadda ya kai da rashin ganin girmansa ko darajarsa hatta walau fadlan an kalki jismin tamun au hayyun ballantana ma kuma aje da halittar gangar jiki kamar ta ɗan adam kuma aje ga busarai minal ajisam a jikin gangar jikuna ɗin au jurumin kabir ko wata halitta mararai babba kamar halittar dutse ko bishiya da sauransu aw sagirin min al-ajram ko karama ma daga cikin tsirrai ko abin da ake shukawa dukka wannan ba wanda ya sai wannan ba Allah hatta tsuro wannan shi yasa Allah ke ce a fara'aitum ma taharufu ku bar labarin game da abin da kuke nomawa ku ji gona ku noma masara ku noma shinkafa ku noma dawa wake gero da sauransu sai Allah ce a antum tazru'unahu am nahnu zari'un idan kun shuka kun binne ku ne kuke fitowa da shi ko mu Allah ne ya ce a tambaye ku wannan kai dai zaka je ka binna ka shuka ka tafiyar ka amma wa yake fito da shi Allah in Allah bai fito da shi ba wanda zai fito da shi babu kuma wata hikima ta Allah duk wanda zai yi shuka ai baya daidaita irin da zai binne a cikin rami haka yake watsa su ko to amma ya suke fitowa a shirye kuma da ikon Allah ne kuma ku duba wata hikima ta Allah idan aka yi shuka aka binne ramin sai an take ma an danna an binne da ƙarfi amma me yake ɗauko ƙasar tsiro ne ba wanda kaza za ta cinye shi da baki ba shi da wani ƙarfi ruwa ne in ka ca sai ka murje shi a hannunka amma shi ne bullo ya funkulo ƙasa ya fito wannan akwai akwai ikon Allah kaga Allah shi ne barwa kansa wannan hatta shuka ga ta nan wanda kuke kullum kuke gani to ba wanda ya sai fito da tsoro ɗaya da ƙasa an ba Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah tabaraka wa ta'ala faqad qala mukarraran khaliqiyya al-mutlaqa lahu duna siwa Allah ta Allah da kansa yake faɗa ya tabbatar da kan cewa ba wanda ya sai wata halitta babba ko karama idan ba shi ba a Qur'ani yake cewa ala lahul khalq wal amru ala harfu tambe ya ce ku tsaya ku dakata lahul kalku dukkan wata halitta tana gari shi wal amru kuma shi ne yake kula da halitta al'amuran halitta suna gari shi tabarakallahu rabbul alamin albarkoki sun tabbata ga shi Allah ubangijin duniya gaba daya an fahimta wakala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halice ku kuma ya halice duk abin da kuke aikatawa wa asna ala nafsihi bikaliqiyatihi faqal Allah yake fada da kansa yake yabon kansa da kansa a lokacin da ya halitta yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda Allah shine ya halicci sammai da kasai waja'ala dhulumati wan nur waja'ala ay khalaqa wa khalaqa dhulumati wan nur kuma Allah shine ya halicci duhu ya halicci haske ko ya halici dubbai ya halici haske wakala Allah ta'ala yake cewa wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shine ke kagar halitta sannan kuma take komawa zuwa gare shi da duk duniya ba kowa kafin annabi Adam alayhi salam sannan Allah ya halici annabi Adam kuma ya halici mu mu gashi sannan kuma akwai lokacin da duniya za ta zama tuba kowa kuma kamar yanda kuka zo haka za ku koma an bayyance wannan ba da alkhalka sun mai wa'idu shi ne ya kage halitta sannan kuma halitta tana dawowa zuwa gare shi wa huwa ahaunu alai Allah ke cewa mu dawo da halittar ma gummu in ma da abin da yafi sauki to wannan yafi sauki walahul mathalul a'la fi samawati wal ard Allah shine yake da misali madaukaki a sammai da kasai wa huwal azizul hakim Allah kuma shine al aziz mabwayi al hakim kuma Allah ta'ala shi ne mai hikima a falaisat izan khaliqiyatihi azza wa jalla kulli shay hiya dalilu liwujudihi wa rububiyyatihi yanzu malike cewa a falaisat yanzu bai zama to ba yanda Allah ta'ala shi kadai yake halitta yake halittar komai wannan bai isa dalili ba Allah ya zamto shine rabbu ya isa dalili wani tunda ba wanda ya isa ya halitta in ba Allah ba kasancewar Allah mahalicci to dalili ne na kan cewa kuma shine ubangijin halittar gaba daya bala haka ne Allah ya isa ya zama mahalicci domin shine yake halittar kowa da komai wa inna ya rabbana ala zalika min shahidi malike cewa ya Allah mu din mun shaida akan haka ne kai ne mahalicci kai ne mai kula da halitta kai ne alkaliku arraziku almudabbir mai jujjuya al'amuran halitta sannan kai ne almuhi almumit Allah kai ne mai kashewa Allah kai ne mai rayawa Allah kai ne as-sami'u al-basir Allah kai ne mai ji Allah kai ne mai gani Allah kai ne al-latifu al-khabir Allah kai ne mai laddafawa bayinka Allah kai ne mai bada labari duk wannan sufofin Allah ne ana fahimta to wannan shine abin da malam ya kawo a matsayin dalili na farko a hankalce mu gane Allah shine rabbu mahalicci mai kula da halittarsa na biyu tafarudihi ta'ala bin rizki za ka yadda Allah shi ne rabbu lokacin da shi kadai yake arzuta bayansa ba wani wanda ya isi ya arzuta kansa ballantana wani in ba Allah ba iz ma min haiwan sarihin fil gubara ba wata dabba da take tafiya a ban ƙasa gubara ai al'arzi take tafiya a ban ƙasa aw sabihin filma ko dabba ce take rayuwa a cikin ruwa aw mustakinnun fil ahsha ko kuma ita dabbar tana nan a cikin ciyayi da bishiyoyi illa wallahu ta'ala khaliqu khaliqun wa raziquhu face Allah shine ya halicci wannan dabba ko kwaro ko tsuntsu kuma Allah shine mai arzuta ya bashi abinci wahadihi ila ma'arifatil husul alai kuma Allah shine zai horewa duk halittarsa hanyar da za ta yi ta nemi abinci yanzu wata halittar sai ga taya take cin abinci amma Allah shi ya san yadda ya hore mata neman abinci wata sai dare wata sai ta yi tono ƙasa wata sai ta bi kaza wata sai ta yi kwanto wata sai ta laɗe Allah ya horewa kowa hanyar neman abincinsa an fahimta shine ila ma'arifatul husul alai Allah ya sanya wa kowace dabba da kowane ɗan adam hanyar da ya hore masa wajen tashi neman abinci wa kafiyati tanawulihi da kuma yadda yake samun abincin ya zo har gare shi wantifa bihi da kuma yadda zai sarrafa abincin ya amfani shi ba ma ɗan adam ba ta dabbobi da tsuntsaye Allah ta'ala ya hore musu haka wa ga wani iya kwanto iya laɗewa ya bi wani abu ya kama ya zama abincinsa an fahimta wani abu sai ya nutso cikin ruwa zai kamo abincinsa wani sai ya bi cikin surkuɗin jeji zai kamo abincinsa wani sai an yi wani abu an zubar kai ka gama da shi sannan zai zama abincin wani wannan duk Allah ne ke horewa kowa hanya nema abincinsa Allah ta'ala ya samu dace ina ganin mun zo gaba da zamu tsaya insha Allah idan Allah ta'ala ya kai mako mai zuwa sai mu tashi a wannan gaba ta biyu din inda muka tsaya akan ta insha Allah abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tudubin harshe da muka yi muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan kuma shine darasin mu na biyar a wannan littafi a muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya kuma ji kan mahaifan mu Allah ya sa da mu da su aljanna ce mu komar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka sa mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka taimake mu Allah ka zama gatanmu ya rabbal alamin da abin da yafi karfin mu Allah ta'ala ka taimake mu akan shi Allah ka ji kan mahaifan mu ka shirye da zuriyar mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ƙara mana lafiya da imani masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka dafa musu Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka ka ƙara wannan damuna ta mu alkhairi da albarka da abin da muke nema gare ka na alkhairi Allah ka haɗa mu da shi abin da ya doso mu na shari'a Allah ta'ala ka tsare mu daga fadawarsa Allah ta'ala ka biya wa kowa bukatun sana alkhairi Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم